الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاد يا قوتن jimad al'ula hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama daga maka zuwa madina 1447 daidai da biyu ga watan 11 miladiya ta 2020 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya ta al'imam al-kahtani wadda muna bin sharhin al-kutufud dawani na al-doktor suhaimi a hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 24 ko wannan shine darasi na 24 a darasin da ya gabata mun tattauna game da fasulun fil kalami ala ihatati ilmin lahi azzawajal ma'ana fasalin da yake bayani da kuma tattaunawa game da faɗi da kuma kewayewar ilimin Allah maɗaukakin sarki inda muka karanta baiti na 44 wa huwa al-muhidu bi kulli shay'in ilmuhu min ghairi igfalin wala nisyani a karkashin wannan al-imam Dr. Suhaimi ya fito da ma'anar wannan baiti karara da irin abin da ya kunsa na ma'ana wajen da yake nuna cewa Allah maɗaukakin sarki muhidun bi kulli shay'in ilman wato Allah madaukakin sarki yana kewaye da kowane abu da sani rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman wallahu min wara'ihim muhit alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bikulli shay'in 'alim wannan dukkanin ayoyin suna magana game da yanayin fadin ilimin Allah madaukakin sarki wa kana Allah bima ya'maluna muhita wa kana Allah bikulli shay'in alima wa qad ahatna bima ladayhi khubra la wannan duk yana nuna ilimin Allah madaukakin sarki da kuma kewayewar Allah madaukakin sarki game da komai da ilimin sa sannan kuma ubangiji ta'ala baya gafala baya rabkana la yadillu rabbi wala yansa wama Allahu bighafilin amma ta'malun wama Allahu bighafilin amma ya'malun wama kana rabbuka nasiya wayannan dukkanin su ayoyi ne da suke nuna Allah ta'ala baya mantuwa Allah baya gafala ainihin wato gabarin wani abu da ke faruwa cikin halittarsa ko cikin bayinsa da haka ilimin Allah madaukakin sarki wato la yuhitu bi ahad babu wani wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah madaukakin sarki gaba daya domin ilimi ne wanda yake baya karewa ba kuma shi da karshe Allah madaukakin sarki shi masani ne game da abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da bai kasance ba ma idan zai kasance yaya zai kasance Allah madaukakin sarki yana sane da abin da ke ainihin wato gaba gare shi da abin da ke gaba gare ku da abin da ke baya gare ku Allah maɗaukakin sarki yana sane da tafiyar tururuwa cikin duhu wato a falalan dutse baki Allah maɗaukakin sarki ya alamu sirra wa akhfa Allah ya san sirri kuma ya ya san abin da yafi sirri boyuwa shine ya alamu sirra wa akhfa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun da kuma faɗin Allah wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid faɗin Allah ta'ala gengedi baya daukan sa wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib la ya'dhubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير آيوي دسكي بياني جمد فاتن إلى من الله مدوك كنسركي سنة تار يوا وفوق كل ذي علم عليم sannan mun fara tattaunawa game da Allah maɗaukakin sarki man za yi kayyifu za ta hu baiti na arba'in da biyar wane ne ya isa ya kwatanta da misalta yadda zatin Allah yake wasu fatihi da kuma sufofinsa wa huwal qadimu mukawwinul akwani wato Allah maɗaukakin sarki sai sufanta shi da alƙadim alƙadim a nan a wato a fassara da kuma itibari ko abin nan na wato salaf duk da ba su amfani da alƙadim amma dai suna yana nufin al'awwal kenan wa huwa al'awwal kenan shine na farkon da ba shi da farko mukawwinul akwan kuma shine mai halittar wato mahalicin halittu da haka wane ne ya isa ya faɗi kaifiyar sa subhanahu wa ta'ala domin Allah ta'ala ya riga ya keɓance ilimin kaifiya babu wanda ya sanar cikin annabawa da manzanni ballantana sauran gama garin mutane da haka kaifiyatu zatihi da kaifiyatu sifatihi wannan Allah shi kaɗai ya sani duk wanda ya da'awar ilmul kaifiya kaman qala inna zatahu mithla kaza kaman wanda ya tafi bayani da shari'in cewa ai zatin Allah kaza ne da kaza da kaza kamar yadda al-mushabbiha min al-karramiya suke fada da wasunsu ko kuma kamar abinda al-mushabbaha al-mushabbiha suke fada min ar-rafida da wasunsu lahu yadun wanda za su ce Allah yana da hannu shakalu ha kaza wa kaza su ce ai sifar hannun yanda yake kaza da kaza da kaza yana da jiki shakaluhu kaza wa kaza fa hadha kufrun fahada kulluhu kufurun wa muruqun min ad-din wannan dukkaninsa shiga gonar Allah ne kafirci ne da ficewa daga addini wad'a'ul li ilmin qad athara Allah bihi da kuma da'awar sanin ilimin da Allah kadai ne ya kadaita yake banta da sanin sa ina fata an gane to amfani da wasu kalmomi da ya anan cewa al-qadimu mukawwinul akwan ya ce waɗannan lafuzza da malam ya amfani da su suna buƙatar fashin baƙi domin kalimatul qadim da kalmar zat da kalmar wujud da wajibul wujud da makamantansu gaskiya kalmomi ne istilahat ne ko lafuzza ne da ba sanannu bane a wajen salafus salih na farko salafus salih na farko ba san waɗannan kalmomin a jingina wa Allah madaukakin sarki ko sufanta Allah da su ba domin musulmai a wancan lokacin suna kan su ta asali da Allah ta'ala ya halice su akai suna masu yin imani da Allah da sunayensa da sufofinsa ba tare da kallafawa kansu sai sun san yaya abin yake ba ba tare da kuma canza musu ma'ana ko korewa ba kamar yanda al-maqarizi ya faɗa a cikin al-khudar kamar yadda mun faɗa cewa lokacin da Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutane ya sufanta musu ubangijin su da irin yanda ya sufanta kansa da shi da haka babu wani daga cikin su gaba ɗayan su duk da cewa larabawa ne da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan birnin su da ƴan ƙauyen su game da ma'anar haka kaman yanda yas'alunahu kaman yanda aka samu suna tambayarsa game da al'amarin sallah shari'o'in musulunci da koko wani ya taba tambayar annabi ka ce Allah yana da sufa kaza yaya sufar take da an samu irin wannan tambayar lalle da an ruwaito mana kaman yanda aka ruwaito mana hadisai masu tarin yawa game da abin da ya shafe hukunce hukunce ina fata an gane kusan wannan duk yana daga cikin abin da muka tattauna a lokacin as-salaf na farko duk ba san ire-iren waɗannan abubuwa ba shi yasa duk wanda ya zurfafa tunani da nazari cikin kundaye da aka rubuta na hadisai da athar daga salaf zai san cewa ba a samu ba koda sau ɗaya ta hanya ingantacciya koda ma ta hanya mai rauni hanya mara lafiya ta, ta isnadi da aka taba samu daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da mabambantan dabakokin su da yawan adadin su da ya taba tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da ma'anar wani abu cikin abin da ubangiji ya sufanta kansa da shi ainihin wato ta a cikin alkur'ani ko ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da an faɗo wata sufa ta Allah dukkanin su kwakwalwarsu tana kamo tasha suna gane abin da ake nufi sukan ja bakin su su shiru kuma shiru irin ta wanda ya gane ya kuma gamsu an gane ko walam yufarriqu baina sifatin wa ukhra bas ba taba samun cewa suna bambanta tsakanin wata sifa da wata sifa ba walam yata'arrad ahadun minhum ila ta'wil babu wanda ya taba kwankwasa ta kofar tawili daga cikin su game da wata sifa cikin sifofin Allah bal suna gudanar da waɗannan sifofin kamar yanda suka zo ga baki ɗayan su ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به سوى كتاب الله kuma babu wato duk babu wani ɗaya daga cikin su da yake da abin da yake kafa hujja da shi face littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai madogaran su shine source din su haka zamanin su ya shude akan haka wa hadasal qawlu bi nafil qadar am samu aqidar kore kaddara a fi adi akhirihim a zamanin na karshe karshen su ya kasance awwala man nafa man faha bidhalika farkon wanda ya fara furta babu kaddara ko kuma imani wato game da kore kaddara shine ma'abad al-juhani shi kuma an ce ya samu wannan aqida ne daga ainihin wato wani da ake kiransa Abu Yunus sai sawaihi ko wanda wanda aka fi sanin sa da al-aswari ya wanda sahabbai sun barranta da wannan aqida ta shi wannan al-aswari wadda wanda ya fara furta ta aka ji shine ma'abadul juhani sannan kuma daga baya sai kuma khawarijawa su ma suka bulla wanda suke kafirta mutane saboda zinubai amirul mu'minin umar ali bin abi talib radiyallahu anhu ya yake su sannan daga nan kuma shi an ci shi ma ya kunno kai har ma aka samu masu masu wuce iyaka a shi an cin ma da da'awar wato abdullahi ibn saba al-yahudi wanda sayyidina ali radiyallahu anhu di ya kone su da wuta kaman yanda shi ibn saba ya haifar da ko ya ainihin wato kirkiru wata aqida al-wasiya li aliyin bil imama cewa ai an yi wasiya cewa sayyidina ali shine khalifa na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa sayyidina ali bayan rasuwarsa zai dawo kaman yanda annabi Isa aka ce zai dawo ina fata an gane to daga nan ne kuma da'awat wa min da'awati hadha al-yahudi daga da'awar wannan ba yahudi abdullah ibn saba to daga nan ne kuma tasha'abatil gulatu min ar-rafida daga nan ne kuma wato masu wuce iyaka a ashi'anci su kuma suka fara babbangarewa kal imamiyya kamar shi'a imamiyya ithna ashariya kamar ismailiyya kamar karamita kamar nasiriya kamar da wasunsu wanda huwa allazi asara alfitna wanda wannan mutum ba yahudi abdullahi bin saba shine wanda ya tada wutar wato yi wa sayyidina ali tawaye da ma kawo ainihin karshen sayyidina ali uh, sayyidina uthman afwan shine wanda yasa aka yi wa sayyidina uthman tawaye har ta kai ga kashe shi walam yazal mazhabun rafd yastafhil wannan mazhabi bai gushe ba yana ƙara fadada yana ƙara fadi hatta mala'ad duniya fasadan har sai da ya cika duniya da barna qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thumma hadatha mazhabul jahmiyya to daga nan kuma sai mazhabin jahmiyya wata kungiyar ita ma ta sake bantarewa wannan duk yana gaskata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan musu sukan ba shi kadai ba za ka yi ta samun su daga nan har a nada kasa an dinga samu kenan an gane ko za a samu babban da masussukan ma wani kila wannan gaba shi ma zaka je ya saki bulla ko ta can inda masussukan ya bullo ko kuma ta wani gurin daban zaka yi ta jin ire-iren waɗannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sanar da mu cewa wannan addini wato na annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane bisa son zuciya sun karkasa shi zuwa gida 70 da ainihin wato 73 ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa za ta karkasu gida 73 kuma guda 72 duk wuta za su guda ɗaya ce guda wato ita ce kadai wadda take alfurqatun najiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan ta ya kuma kashe mu akan alfurqatun najiya thumma hadatha madhhabul jahamiyya shi kuma wannan madhhabin na jahamiyya shi ma ya bullo ta hannun jaham bin safwan duk wanda yake so ya trending fa ba zai yi ba sai ya saba wa mutane sai ya zo da wata aƙida daban da wani tsari daban da ya sha bamban da magabatansa saboda in yace zai bi tsarin magabatansa gani yake sun riga sun shafe shi su za a dinga jin sunan su shi ba za a ji shi ba an gane ko wannan jahan bin safwan cikin aqidarsa akwai nafiyu sifat korewa Allah sufofi gaba daya sannan yana da aqidar khalqul qur'an cewa alqur'ani makhluki ne sannan daga cikin aqidarsa akwai aljabaru akwai jabariyanci shine inkaru qudratul insani ala al-ikhtiyar aqidar jahar bin jahan bin safwan shine yana ganin shi dan adam kwata-kwata ba shi da zabi da aka kawai sai yanda aka yi da shi jabariyanci kenan kudura da Allah ta'ala yake da ita kuma ya ba wa ɗan adam tasa kudurar to shi a aƙidar jahan bin safwan aƙidar jabariya kenan suna ganin in ka ga mutum a gidan giya bai kamata ka tuhume shi ba inda Allah bai so ya je gidan giya ba zai je ba an gane ko in kaga kilaki kawai kyale ta yawa da Allah bai so ta zama kilaki ba ba za ta zama in kaga dan 50 shi ma rabu da shi da Allah bai so ya zama dan 50 ba da ba zai zama ba saboda haka su suna ganin wannan jabariya kenan to wannan kaga ita ma aqida ce wadda ta bayyana ta hannun wannan jahan bin safwan kuma shi a aqidarsa aljanna za ta kare wuta ma za ta kare ni'imar aljanna za ta kare sannan azabar wuta ita ma za ta kare wannan ita ma aqida ce tasa sannan kuma shi yana daga cikin masu aqidar imani kawai ka furta da baki ya wadatar koda bai je zuci ba koda babu wani aiki cikin ayyukan imani da kake aikatawa in dai ka furta da baki wannan huwa tasdiqu bil qalb kai afwan shi yana ganin in dai ka yadda a zuci koda a bakinka ba taba jin ka furta kalmar shahada ba ballantana ga ka aikata abin da ke gaskata kalmar shahada shi a wajensa ka kana da imani da sauran aƙidu waɗanda suke marasa kyau da wannan jahan bin safwan shi ma ya zo da su wa ta'dilur rabbi ta'ala an sifati da kore Allah madaukakin sarki ga barin sufofinsa yana kore wa Allah sufofinsa wal qawl bi khalqil qur'an ka gani ba sannan daga cikin aqidarsa akwai khalqul qur'an cewa alqur'ani makhluqi ne wa gairi dalika da wani haka min al azaimi daga manya-manyan ainihin wato aqidunsa masu hadari wa urribat kutubul falasifa fi ahdil ma'mun saboda an fassara wato littattafan malaman falsafa ba malaman addini ba falasifa a zamanin sarki ma'mun ya samu wato mutum ne kamar yadda muka taba karanta a sharhu sunna na na al-Imam al-Barbahari mun dan taba yin tsokaci akan haka cewa Ma'mun wani sarki ne da aka yi wanda yana son addini kuma ba shi da karatu saboda haka in ya ga malamai sai ya dauka kowa na malami ne na gaske da aka yi rungumi tarkace kusa da shi kuma suka dora shi akan wani layi marar kyau wanda yake dauke da waɗannan muggan akidu kuma ya goyi bayan su da su da da wato da da wato ga kuma gwamnati akida marar kyau kuma ga goyen baya ko daurin gindin gwamnati to kaga sai yanda hali ko fa azumatil fitna da haka fitinar sai ta ƙara ƙamari wa dalal da bata thumma zahara al-ash'ari ana nan kuma ana kukan targade sai kuma ga karaya ana wannan sai kuma ga abul hasan ibn isma'il al-ash'ari wanda aka haife shekara ta 260 ko kuma 270 wanda ya rasu shekara ta 324 shi kuma sai ya bayyana wa kana akhadha anil juba'i al-i'tizal farko mu'tazilanci ya fara domin an ce akwai ko mijin mahaifiyarsa ne in ban manta ba shi kuma tunda yana yaro kamar agola ta tafi da shi to shi kuma mijin nata sai zamanto yana dauke da aqida muguwa ta mu'tazilanci da haka anan abul hasan al abul hasan al-ash'ari aka ce ya kwankwadi mu'tazilanci kuma ya kware a cikin sa har ma ya dan yi wallafa wallafa akan wannan sannan daga bisani Allah ta'ala ya ganar da shi ya bar wannan sai kuma ya dira ash'ariyanci to daga ash'ariyancin ne aka ce Allah ta'ala kuma ya sake taimakon sa sai ya fada ahlus sunna ya zama ahlus sunna wal jamaa yana kan mazhabin ahlus sunna wal jamaa nan ma ya rubuce rubuce akwai littafin sa al-ibana wanda shahararren littafi ne na abul hasan ainihin wato al-ash'ari to sannan ita ma ash'ariyanci ya bayyana wa kana akhadha anil juba'i wanda ya dauki aqidar al-i'tizal mu'tazilanci daga shi wannan al-juba'i Muhammad ibn Abdul Wahhab al-juba'i wanda ya rayu a karni na uku al-hijri wala zamahu daharan tawilan kuma ya lazumci wannan al-juba'i din tsawon zamani thumma salaka tariqa ibn kullabin to daga nan kuma sai ya saki wannan layin ya gano shi ma hanya ce ta bata sai kuma ya shiga tafarkin ibnu kullab akwai wanda ake kiransa ibnu kullab shine abu muhammad Abdullah ibn Sa'id wanda shi ma ashe fil qarni thalith al-hijri wanda shi ma ya rayu a karni na uku cikin wato al-hijri fi sifat shi kuma game da abin da ya shafi sufofi wal qadar da qaddara wa gairi zalika da wannan haka wa salaka dariqahu jama'atu min al-ulama to an samu da yawa daga cikin malamai sun shiga wannan tafarkin na ainihin wato Abul Hasan al-Ash'ari wato al-Ash'ari ko Ibn Kullab an samu kamar mithlul baqillani kamar albaƙillani wanda ake kira Muhammad ibn Tayyib ibn Muhammad ibn Ja'far ibn al-Qasim wanda ya rayu shekara ko aka haife shekara ta 338 ya rasu shekara ta 403 an gane ko wa ibn al-Furak akwai shi ma ibn al-Furak yana daga cikin wanda suka shiga wannan dariqa wal Isfirayini da al-Isfirayini wash-Shirazi da al-Shirazi والغزالي دا الغزالي والشهرستاني دا الشهرستاني والرازي دا فقر الدين الرازي وغيرهم دا وسنسو ملأ الدنيا بتصانيفهم كما suka zo suka cika duniya da wallafa wallafan su tunda dukkanin su malamai ne a wannan bangaren da suka suka shiga ciki na abin da ya shafi ilimin falsafa da kuma abin da ya shafi wato abin da ya shafi janibin yin tawili ga ainihin wato sifofin Allah madaukakin sarki da haka waɗannan da sai zamanto sun shiga wannan tafarki kuma suna cikin malamai kamar shi Baqillani ibn Furak al-Isfirayini ash-Shirazi al-Ghazali ash-Shahristani da kuma ar-Razi yahtajjuna dukkaninsu suna yin hujja wa yadda'una kuma suna da'awar anna dariqahum cewa tafarkin su hiya dariqatu ahlus sunnati wal jamaa an gane ko dukkaninsu suna ganin aqidar ko dariqar da suke kai dariqa ce ta ahlus sunna wal jamaa da haka dukkaninsu sai suka shiga wannan mazhabi na ainihin ibnu kullab an gane ko ka koma can ƙasa shi sa malam abubakar ad-dardushi malam abubakar ad-dardushi al-maliki wanda shi ma ya rayu fil qarnil khamis al-hijri yayi wasu baiti wato yake bayani rahimahullah yake bayani game da Abu Hamidul Ghazali yace shahana Abu Hamid al-Ihya bil kadhibi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace Abu Hamidul Ghazali ya cika littafin nan ya shake littafin nan nasa wato ya makare shi wato littafin nan Ihya ulumuddin ya makare shi bil kadhibi ala Rasulillah da karerai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa nakadi kuma ya tsananta wajen yi masa nakadi saboda ba malami bane da yake da ilimin hadisi sosai shi Abu Hamid al-Ghazali dan haka sai ya dinga kwashe-kwashe hadisai rubabbu mawdu'ai na ƙarya da ya dinga zubawa a cikin ainihin wannan littafi nasa a wato Ihya Ulumuddin to shine a dardushi yake masa nakadi yake cewa shahana Abu Hamid yace Abu Hamid al-Ghazali fa ya cike al-ihya littafinsa ihya ulumuddin bil kadhibi ala rasulillah da karerai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dardushi yake cewa fala a'lamu kitaban ala basidil ardi ni ban taba sanin wani littafi ba a ban ƙasa aksara kadhiban da yake da yawan ƙarya ƙaryarsa ta yawa minhu sama da ainihin wato littafin ihya ulumuddin na Abu Hamidul Ghazali na fata gane ya ce ni dai a cikin a cikin a ban ƙasar nan a ce ga wani littafi ya cika da ƙarerai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi wato jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan ƙarya yace ban san wani littafi da ya kai wannan littafi ba wa qala shaykhul islam rahimahullah haka shaykhul islam rahimahullah wa huwa yatakallamu ala tafsir az-zamakhshari wato haka shi ma lokacin da yake tattaunawa da yin tsokaci akan littafin tafsiri na az-zamakhshari al-kashaf yace wa min haula'i man yakuna man yakuna man yakuna man yakuna hasanul ibara fasihan wa yadussu albid'ata fi kalami wa aktharu an-nas la ya'lamuna ka sahibil kashaf yake cewa min haula'i daga cikin irin wannan malaman man yakuna akwai wanda zaka same shi hasanul ibara hasanul ibara wato ya iya magana in ya kawo magana zaka ji magana tasa tana da kyau fasihan ga azanci wa ya dussul bid'ata amma zai boye lullube bid'a fi kalami a cikin zancensa ba lalle ka gane ba wa aktharun nasi la ya'lamuna da yawa daga cikin mutane ba sa sanin irin dasisa shi sa shi littafin sa in ba a gaban malami ahlus sunna kake ba ko kuma kai ka fahimci sunna da kyau ba ma a san ka karanta littafin al-kashaf lalle zan dan zaka kwaso shubuhohi da yawa an gane ko gashi kuma masanin larabci ne az-zamakhshari in ya fara tawilin magana musamman akan abin da ya shafi asifat din nan an gane ko shi yasa shekul islam yake cewa lokacin da yake magana akan azzamakshari din yake cewa daga cikin su ya kasance shi azzamakshari mutum ne wato husnul ibara hasanul ibara wato ibararsa tana da kyau fasihan ga fasaha sannan ya dussul bid'ata yana turbude bid'a ya take tafi kalami a cikin ya shigar da ita cikin zancensa wa aktsarun nasi la ya'lamuna da yawa mutane ba sa ganewa ka sahibul kashaf kaman mai sahibul wato kaman mai tafsirin al-kashaf shi az-zamakhshari din wa nahwihi da makamancinsa sa wa qad nazama rahimahullahu fil muhassil lirrazi haka shekul islam ibn taymiya yayi wasu baitoci wajen yin tahsili ga maganar arrazi faqala yake cewa wa muhassilun fi usuli ad-din hasilu min ba'di tahsilihi ilma min ba'di tahsilihi ilmin bila dini min ba'di tahsilihi ilmun bila dini aslu ad-dalalati wal ifki al-mubin fama fihi fa aktharuhu wahyu ash-shayatin a ciki yake cewa muhassilun fi usuli ad-din hasilu wato yana ganin ya tattare abin da ya tattare game da abin da ya shafi usuluddin min ba'da tahsilihi bayan ya tattare abin da ya tattare yana ganin ya samu abin da ya samu da aka duba sai aka ga abin da ya tattare din ilmun ilimi ne biladi ne amma babu addini a ciki ga ilimi ya tattare amma an ka duba ilimi ne kwata kwata ba addini a ciki asulud dalalati wal ifkil mubin fama fihi fa aktharuhu wahayu shayatin yace asulud dalalati in kana neman tushen bata wal ifkil mubin da ƙarya mabayyaniya fama fihi fa aktharuhu wahayu shayatin to ka koma cikin wannan littafin na arrazi yake cewa fama fihi fa aktharuhu mafi yawan sa wahayu shayatin wahayin shaytan ne kawai a ciki ina ga ina fata an gane wa qad qala ibn al-qayyim fi nuniyati fi nuniyatihi haka ibn al-qayyim a cikin littafin sanuniya yana cewa fa ahmad fahmadil fahmad ilahaka ayyuha sunni id afaka min tahrifi dhi buhtani hadha huwa al-ilhad haqqan bal huwa التحريف معضا أبرد الهزيان كو أبرد الهزيان أمثال ذا التعويل أفسد هذه الأديان ko hadhihi al-adyanu hina sara ila al-adyani wallahi laula Allah hafizu dinihi ko hafiza dinihi la huddimat minhu quwal arkani ko la tahaddamat minhu quwal arkani ibn wato ibn al-qayyim yake cewa fahmad ila haka ayyuha sunni ya kai ahlus sunna ka gode wa ubangijinka an gane ko ko wannan shiri ta da ake ta fama da ita dan wannan tsakanin ta maja hada can hada can kana ji akwai shi a ciki ba shi an gane ko aka ka gode wa Allah an gane duk wani tarkace ba a doso ka da shi dan kai ma abocin hujja ne ba ka kwanka sai da zakara wani ba zai zo kawai dinga yi maka shaci faɗi kawai shikenan ka je ya burge ka ba wata magana take kayatar da kai sai hujja ka ji qala Allahu qala rasulu qala sahaba ina fata an gane yace fa hamad ilahaka ka gode wa ubangijinka ayyuhas sunni ibn al-qayyim yace ya kai ahlus sunna iz afaka domin Allah ya taimake ka ya warkar da kai min taharifi zi buhtani daga karkace wannan ta ma'abocin kirkira ƙarya kai ba ruwanka ba zancen an gani a mafarki kawai ka ga nassi daga alkur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ba maganar an haɗu da wani a wata kwana an bashi wani sako ba wannan ina fata an gane hadha huwa ilhadu wannan in kana nema shine ake kira ilhadi haƙƙan da gaske bal huwa tahrifu bal ma wannan shine canzawa da karkatar da addini mahadan tsantsa abradul azih wato hazayani in kana neman hayaniya da rudu daskararren hayani daskararriyar hayaniya da rudu to wannan shine ya zamanto kawai a dinga yi maka ilhad a maganganu irin na ilhadi na shishigi na kafirci kafircewa Allah madaukakin sarki amsalu dhat ta'wili irin waɗannan tawile tawilan ko afsada hadhihi al hadhihi al adyan afsada hadhihi al adyan irin wannan tawile tawilan su suka bata wannan addinin hina sara ila al adyan lokacin da irin waɗannan tawile tawilan suka sadada ila al adyan suka shiga cikin addinai wallahi laula Allah yace na rantse da Allah ba dan taimakon Allah kuma hafiza dinihi mai shine mai tsare addinin sa ba la tahaddaman min huquqal arkani da karfafar rukunan nan na addini da tana rugurguje su to dan dai Allah shine mai taimakon addinin sa kuma Allah shine mai kare ainihin wato addinin sa ina fata an gane wannan duk magana ce da ake yi game da irin waɗannan malamai waɗanda suka samu ainihin wato karkacewa suka samu zamiya musamman a wasu bangarori na aqida imamu gazali ba kwarai da gaske shine yayin aka ce abu hamidul gazali ya shine akwai muhammadul gazali na daga baya ne shi daga baya ne amma abu hamidul gazali ya shine in ka ji an ce ihya ulumuddin ai abu hamidul gazali kenan ai mun sha tattauna ko a cikin karatun al-aqidatu tahawiyya ai mun karanta siwa iqdamil uquli iqalu ai shi ma baitin sa yace karshen gabatar da hankali akan shari'a da baibayi yace mafi yawan ya lura cewa mafi yawan fafutukar talikai dalalu a cikin bata ake yace tun tsawon lokaci da nake ta bincike nake ta karatu nake ta rubuce rubuce sai da na tsaya sai na ga ba abin da na tara cewa an kala wa kalu sai an ce sun ce an gane ko yawa eh nihayatu iqdamil uquli iqalu ba eh wa aktharu sa'yil alamin dalalu yace fatta shara hadha al-madhhab fil bilad al-islamiyya sai zama wannan mazhabin ya yadu a cikin garuruwan musulunci wannan mazhabin na ibnu kullab na fata an gane waja'at dawlatu bani ayyub sai ana nan sai ga daular banu ayyub ita kuma ta zo wa kanu ala hadal madhhab to kasan ita aqida in akai sa'a mai kyau ce kuma gwamnati tana goyen bayanta nan da nan sai ga tana ta yaduwa kuma sai ga abin yana bada sha'awa sai ga addini tsarkakakke tatacce yana ta samun ci gaba in kuma akai rashin sa'a ya zama ga wata aqida marar kyau kuma gwamnati tana goyen bayan wannan aqidar to ana ana ana shiga mawuyacin hali kuma malamai waɗanda suke na kan akan gaskiya suna shiga barazana da wahala a irin wannan lokaci na fata an gane to shine yake cewa ja'at daulatu bani ayyub sai kuma daular ayyubiya bani ayyub ita kuma tazo wa kanu ala hadha madhhab su ma suna kan wannan mazhabin thumma mawalihim al-atrak sannan abokanan majibunta al'amuran su ko kuma mawalihim al-atrak turkawa su ma da suka zo su ma sai suka zama suna wannan wa akhadahu ibnu tumart ila al-maghrib to wannan ibn tomat an gane ko shine wanda ya ɗauko wannan aƙida ya yau da ita magarib ibn tomat shine abu abdullah ibn abdullah abu abdullah ibn abdullah ibn tomat albarbari almasmudi almahdi almudda'i shi wannan yana da'awar annahu alawiyun yana ganin shi yana cikin ahlul baiti alawi ne hasani ta ɓangaren ainihin wato jikan annabi alhassan wa annahu al-imamul ma'sum kuma yana da'awar cewa shi limami ne ma'sumi an fahimta ko to shi kuma shine ya ɗebo wannan aqida ita kuma yayo magarib da ita wa nasharahu hunaka kuma ya yada ta a magarib fasara hadha al-madhhab huwa al-ma'ruf fil amsar sai zama wannan mazhabin na ibn kullab game da sufofi na ainihin wato yadda da wasu sufofin da kore wasu sufofin sai ya zama wannan shine mazhabi sananne fil amsar a garuruwa da dama bi haythu nusiya ma adahu min al mazahib ta yanda aka mantar da dukkan wani ainihin mazhabi wanda ba wannan ba cikin mazhabobi aujuhila ko ma aka jahilce shi kwata kwata ba a san shi ba hatta lam yabqa al yawma madhhab yukhalifu har ma aka wayi gari a yau babu wani mazhabi da yake iya saba masa illa an ya kuna mazhabul hanabila sai dai in mazhabin hanabila hatta ja a taqiyuddin to ana nan kuma ana ta fama fa har taqiyuddin abul abbas ibnu taymiya shi kuma yazo fatasadda lil intisari shi kuma ya tinkari taimako li mazhabi salaf shi kuma yace ba abin da zai taimaka ya goyi bayan sa ya yada shi sai mazhabus salaf sai mazhabin magabata ‘yan mazan jiya, sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'in. Ya me yasa ba a maganar aƙidinsu a tallata wa duniya a sanar da su ga irin aƙidar da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa sahabbai suka karantar da almajiransu tabi'ai sai kuma a da wata aƙida wadda da rana tsaka ta faɗo wani ya fito da ita ya goyi bayansa ya samu almajirai kawai ake ta yaɗa ta. ake ta tallata da aka yace shi duk ba zai yi waɗancan ba da aka shi kuma sai ya tinkaru wannan aiki na taimakon mazhabus salaf wa radda alal asha'ira kuma ya ce ba zai tsaya nan ba sai kuma ya yi raddi shi sa za a ga kurarsa ta yi kuka shi sa bai sha da daɗi ba shi ma ba da har gobe ma a gane ko da aka sai zamanto bayan wannan abu da ya tinkara kaga aiki ne ja sannan fa ya fara raddi alal asha'ira war rafida was sufiya wayannan duk gaba ɗayan su ya dinga yi musu raddi game da guluwi da kuma tahriful kalima amma wadihi da sauran abubuwa irin waɗannan da aka yi raddi ga asha'ira rafida sufiya fabtaraqan nasu fihi fariqan da aka sai mutane suka kasu kashi biyu akan shekul islam fariqun yaqtadi bihi akwai ɓangaren da suna ganin wannan mutumin kirki ne malamin Allah ne ya zo don ya taimaki addini ya jaddada addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore dukkan wani addini da ba na annabi ba da haka sai suke ganin wannan nasu ne ya kata dibi akwai ɓangaren da suka dinga koyi da shi wa ya'ulu ala aqwalihi suna kuma komawa kan zantuttukansa da maganganunsa wa yara annahu shaykhul islam haqqan kuma akwai wanda suna nan kam suna ganin lalle shi shaykhul islam ne da gaske wa min ajalli huffazi ahalil millatil islamiyya daga cikin jimajiman manyan mahaddata na da masu kiyaye da kuma malaman hadisi na ahalil millatil islamiyya wanda suke malaman addini na ainihin wato musulunci wa akharu yubdi'uhu sannan a hannu guda kuma akwai wanda suke bid'antar da shi su ce shi ma dan bid'a ne wa yudalliluhu akwai wanda suke batar da shi wa yuzri alaihi ithbatas sifat suke aibata shi da tabbatar da sufofin Allah suke cewa ai yana cikin masu isbatis sifat masu kamanta Allah da jiki saboda da ka tabbatar da sifat sai a ce ka ka jassama Allah da haka suka dinga yi masa wannan wa gairi hada wannan haka ka duba al-khudat wancan littafin da muka karanta satin da ya wuce al-khudat shafi na 309 zuwa 314 mulakhasan falamma jaa ahlul kalam to yayin da kuma halul kalam su kuma suka zo kal jahamiyyati wal mu'tazila kaman jahamiyawa da mu'tazilawa ja'alul qadima akhassu asma'illah sai suka maida wato suna alqadim ko suka sanya alqadim akhassu asma'illah yana daga cikin keɓantaccen suna cikin sunayen Allah wasalafu salaf magabata su kuma rubbama abbaru bidhalika majaratan lahum min ajali ilzamihim bil hujjati min khilal ma yu'minuna bihi sai zamanto salaf su kuma abbaru bidhalika su ma suna yin wato ibara suna yin amfani da kalmar alqadim din majaratan min ajali ilzamihim suna yin haka ne dan yi wa masu aqidar su tabbatarwa Allah alqadim ilzami ai kun ce kaza an gane ko min khilali ma yu'minuna bi sai su musu ilzami ta inda suka yi imani abinda suka yi imani da shi ma'ana abinda ake kira ilzami shine abinda mutum ya yarda ya imani da shi to kuma kai masa hujja da shi an gane ko kamar yanzu zaka tattauna da kiristoci ka ce to kai kana da comparative religion kana da ilimin comparative din nan ya zama to ba da Qur'ani wanda aidawa ba su yadda da naka ba nasin da suka yadda da shi da shi zaka yi musu to aikun a cikin ka duba sura ta kaza a aya ta kaza a cikin galanciyawa ko wani abu mai kama da ina fata an gane sai a ɗauko wannan sai ga pastor ko rabaran ya yi tsuru-tsuru ko ya ce bai yadda ba a ce a duba a duba shafi na kaza ga kuma abin a ciki ina fata an gane to wannan shine kaman wanda suke aqidar misali shi'a su ma ka ajiye littafan ka ba su yarda da su ba anasin zaka dauko kai musu ilzami haka aqidar qur'ani zalla misali ka ajiye to a cikin alqur'anin ka dauki wannan aqida ta su ka dinga musu ilzami a cikin alqur'ani wannan shi ake kira da ainihin wato ilzami to da haka an samu daga cikin salaf suna amfani da kalmar alqadim ba wai dan suna kokarin yadda da cewa ita alqadim sifa ce cikin sufofin Allah ba suna yi ne dan yi wa masu yin wannan imani da cewa alqadim sifa ce cikin sunaye ne daga sunayen Allah su yi musu ilzami kaman jahamiya da mu'tazila walaysa almuradu annahum ya'tabiruna alqadim ba wai suna fassara alqadim min asma'illah ba suna yadda da cewa alqadim yana cikin sunayen Allah ba ma annal qadima alaihi i'tiradun hatta min jihatin lugha tare da cewa shi fa alqadim din nan alqadim din nan akwai tsokaci da kuma i'tiradi akan sa hatta ta fuskar larabci ta lugha an gane ko li'anna alqadima domin in ka ce Allah cikin sunayensa akwai alqadimu to alqadimu fa huwa alladhi taqaddama ghayruhu ghayruhu shine wanda ya gabaci waninsa kenan kafin shi ya gabaci waninsa kenan akwai wani banda shi an gane ko yanzu ka ce tsoho akwai mai kuma akwai sabo an gane da haka in ka tabbatar wa Allah sufa alqadim ko suna alqadim to kamar kana nufin ya gabaci wani kenan akwai wani Allah da ya biyo bayansa shi sai ya zama na farkon kenan shine alqadim shi yasa za ga salaf ba sa amfani da wannan kalmar saboda tana daukan ko aluga ma tana daukan wani wanda ya gabaci waninsa shi ake kira da alqadim wa in kana hadithan an gane ko wa minhu qaulullahi ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim ka gani ko kaga akwai al urjunil jadid kenan wal qamara qaddarnahu manazila sai Allah ta'ala ce wata kuma sai muka kaddara shi manzila manzila hatta ada har ya koma kal urjunil qadim kamar wato yana janyewa da baya da baya yana janyewa da baya da baya da baya wata wato wata in yazo wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada da baya da baya wata yana janyewa hatta ada kal urjunil qadim kagan ya zama kal urjunil qadim kenan akwai al urjunil jadid da kaga ko a larabcin alqur'ani al qadim tana nufin cewa allazi taqaddama gairahu shine wanda ya gabaci waninsa wa in kana yaqulu qa'ilun ko da yake wani mai magana zai iya cewa innahu qad warada lafzul qadim wani zai yace to ai lafazin alqadim yazo fi wasfi sultanillah wajen sufanta mulkin Allah an sufanta shi da alqadim jalla wa ala fil hadith a cikin hadisi alladhi yuhassinuhu ba'd ba'd ahli al-ilm wanda wasu daga cikin malamai sun ce hadisi da hasan wani hadisi ne a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim an gane ko wani zai iya maka hujja da wannan ce to ai ga wannan yazo a cikin hadisi a'udhu billahi azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim wanda hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya ya ruwace shi hadisi na 465 hadisi ne na Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa sahul albani fi sahiha fi sahih al-Jami' hadisi na 4715 wa afdalu min dhalika wa aslam amma abin da ya fi wannan falala wa aslam kuma ya fi kuɓuta an nu'abbira mu fassara badala min kalimatul qadim maimakon kalmar alƙadim to mu fassara shi mu musanya shi wato bi al'awwal bil awwal an gane ko yawa maimakon ka ce alƙadim to maimakon alƙadim kalmar alƙadim to a musanya ta da kalmar al'awwal li'anna hadha huwa thabitu fil qur'ani was sunna domin wannan shine abin da ya tabbata cikin alqur'ani da sunna qala allah ta'ala huwal awwalu kaga alqadim din kenan a wancan ta'arifin na su wayancan istilahat din an gane amma kaga wannan shine lafazin da yazo a alqur'ani huwal awwalu shine awwalu wal akhiru shine al akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim suratul hadid aya ta uku waja'a tafsiru zalika fi hadithi muslim sannan fassarar wayannan sunaye ta zo cikin hadithin muslim antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka shay kaga ga Allah ya kawo maka ayar cikin suratul hadid annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fassara me ake nufi da al-awwalu sai ya ce alladhi laysa qablaka shay shine wanda babu abin da ya gabace ka shine al-awwal to kaga ya fuka ce al-qadim ina fata an gane wannan hadithin hadithi ne wanda Imam Muslim ya kawo shi hadithi na 2713 hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu fala yastaghribu ta'biru salaf ahyanan bil qadim fi mu'radil mahajja kenan ba zai zama wani sabon abu ba in kaji salaf sun yi ta'biri ma'ana sun yi amfani wani lokaci da kalmar qadim musamman fi mu'radil mahajja wajen bujiro da kafa hujja wa illa in ba irin haka ba falaisa alqadimu min asma'illahi kama taqaddama alqadimu ba sunan Allah bane kamar yanda bayani ya gabata wa hum inma yarudduna bihadha ko yariduna inma yarudduna bihadha suna yin raddi ne da wannan alal falasifa wal mutakallimin akan ma'abota ilimin falsafa da masu ilmul kalam faqad yadhkuruna al qadima to a irin wannan lokacin zaka dinga jin salaf suna suna ambatan al qadim wa wajibal wujudi da irin wannan lafazin wajibal wujud wa dhat da kuma kalmar dhat wal mumkin da kalmar al mumkin zaka dinga ji in suna tattaunawa da al falasifa ko wajen yin raddi ga al falasifa da kuma al mutakallimin to sukan ambaci irin waɗannan wa nahwi min al alfazil mantiqiyya daga cikin irin lafuzan da suke kawai na mantiki ne na ilmul kalam ne fi mu'radil mahajja wal mujadala a gurin da ake kokarin kafa hujja da kuma ainihin mujadala jayayya fa idza aradu taqrira manhajis salaf fi asma'illah amma duk sanda salaf suke so su tabbatar da manhaji na magabata wajen sunayen Allah wa sifati da sifofinsa fa innahum to su la ya'udduna lafzal qadim min asma'illahi ta'ala ba sa lissafa alqadim daga cikin sunayen Allah ta'ala ko kun fahimta wa qawluhu mukawwinul akwan yana nufin khaliqul makhluqat shine mahalicin halittu qala ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna ma amruhu al'amarin sa kawai idza arada shay'an in yaso yayi wani ayan ya nufi abu an yaqula lahu kun fayakun sai ya ce da abin kasance sai ya kasance suratu yasin aya ta 82 ay khaliqu jami'al makhluqat ay ma'anar mukawwinul akwan ai khaliqu jami'al makhluqat mahalicin dukkan halittu wa qala subhanahu wa ta'ala zalikumullahu rabbukum wanda ake ce muku bayanin nan nasa shine ubangijin ku khaliqu kulli shay'in mahalicin komai la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi fa anna tufakuna ta yaya ake karkatar da ku suratu ghafir aya ta 62 wa qala Allah ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi wakili ne akan komai suratu az-zumar aya ta 62 sai fasali na gaba Allahu azza wa jalla malikul mulk mustawin ala arshi ba'inun min khalqi Allah azza wa jalla malikul mulki ko malikal mulki shine mamallakin mulki mustawin ala arshi kuma madaidaici akan al'arshinsa ba inun min halki kuma wanda yake nesa da halittarsa malikul mulk mamallakin mulki mustawin ala arshi wanda yake daidaici akan al'arshinsa ba inun min halki wanda yake ya nisanci halittarsa za mu ji ma'anar wannan fasali baiti na arba'in da bakwai subhanahu malikan alal arshi stawa wa hawa jami'al mulki was sultani yace subhanahu tsarki ya tabbata gare shi malikan wanda yake mai mulki alal arshi stawa wanda ya daidaita a al'arshi wa hawa jami'al mulki kuma ya tattare dukkan mulki wa sultani da iko subhanahu malikan alal arshi stawa subhanahu ayyunazziha rabbahu imamul qahtani yana tsarkake ubangijinsa amma la yaliku bihi gabarin abinda bai dace da shi ba wa kalimatu subhana kalmar subhana ta'ani at-tanzih tana nufin at-tanzihu tsarkakewa ta'ani at-tanzih tana nufin tsarkakewa wala yajuzu an tuqala li ghairi Allah subhanahu wa ta'ala shi sa kalmar ba ta bai halatta a fada wa wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba ita ba za ka ce wa wani subhanaka ba ba za ka ce ba ina fata an gane da haka ba a fada wa wani in ba Allah ba li'annaha tufidu tanzihal mutlaq saboda kalmar subhana tana fa'idantar da tsarkakewa mutlaqi sakake an jami'in naqais gabarin dukkan tauyaye tauyaye wal uyubi da aibobi allati ta'taril bashara wanda suke bujiro wa mutum wasairil makhluqati da sauran ababan halitta to in ka ce subhana dukkan wani abu na tawaya da ke bujirowa dan adam ko wata halitta cikin halitta Allah to ba ta bujirowa Allah dukkan wani nau'i na aibu da ke ainihin wato da ke fadawa ga wani cikin ababen halitta to in ka ce subhana ka tsarkake Allah daga wannan aibin Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne ga barin wannan aibin fal maqsudu abinda ake nufi anna tasbiha khassun billahi rabbil alamin shi fa kalmar tasbihi tsarkakewa tasbihi wato ya keɓanci Allah ne ubangijin talikai wa min wa man adafahu ila gairihi shi yasa duk wanda ya jingina wannan kalma ko lafazi na subhana zuwa ga wani wanda ba Allah ba faqad kafara ya kafarta Dr. Suhaimi ya ce duk wanda ya ce wa wani subhanaka an gani kamar yadda wani zaka je na subhani subhani ma a azama sha'ani ana fata an irin wannan masu masu dariƙon masu sufancin zaka ji ko wani zaka ga ma fi jubbati illa ma fi jubbati illa Allah ma fi jubbati illa Allah irin wannan wanda suke da wato wannan aqida ta wahdatul wujud kowa Allah ne an gane ko kaji mutun shi shi kadai na subhani subhani ma a azama sha'ani kaga ya zama Allah kenan haka wannan aqida wannan lafazin a gaya wa wani wanda ba Allah ba kafirci ce kama sai ya ce fil misal kamar yadda bayani zai zo a cikin misalai allazi bayyanahu an-nazim wanda al-imam al-qahtani zai bayyana rahimahullah min qawlihi daga fadin sa fal yaqul subhani ba'da qalilin wa hadha amrun waqa fihi ba'd al-mutasawwifa sayati lahu mazidu bayanin insha Allah wanda yake cewa fal yaqul min qawli na fadin sa fal yaqul subhani ba da kalilin bayan ba da dadewa ba za a kawo ma bayani wa hadha amrun wannan al'amarin na wani ya ce wa kansa subhani yace al'amari ne wa ka fihi ba'dul mutasawwifa wasu daga cikin sufaye sun fada cikin wannan sayati lahu mazidun mazidu bayani yace karin bayani ba da dadewa ba zai zo game da wannan insha Allah ta'ala lokaci yayi to sai mu tashi al-mulk ko al-maliku insha Allah al-maliku kenan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh